وصحبه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم التلاق أما بعد فاتقوا الله وأخلصوا له الدين وتوبوا إليه واعلموا أن لله في خلقه شأنا يصرف الأمور كيف يشاء وهو العزيز الحكيم خلق العباد وقسم بينهم الأعمال فكل ميسر لما خلق له وقسم بينهم الأرزاق نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا يرزق من يشاء ابتلاء ويقدر لمن يشاء ابتلاء أمر من رزقه بالشكر وأمر من حرم بالصبر وإن من شكر المنعم عليه أن يمد يد العون إلى المعوزين والمحتاجين فمن اعترف بنعمة الله عليه ورأى أنها فضل من الله وأنها ليست بتدبيره ولا فطنته وأدى شكرها فنعم العبد هو وأما من فرح بما أعطي من المال وأمسكه وتعالى به على عباد الله ولم يكن له نصيب في الإنفاق في الإنفاق على المحتاجين فقد خسر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا أيها المسلمون من ينظر في معيشة الناس اليوم يرى أن ضيق العيش في الناس قد تفاقم ونسبة, ونسبة الفقر قد, قد ازدادت وأضف إلى ذلك غلاء الأسعار وارتفاعها بشكل مستمر بسبب وبدون سبب فهذه الأوقات العصيبة فرصة ذهبية لمن وسع الله عليهم وهي فرصة للتجارة مع الله بما أعطي الإنسان من فضل الله وتلك تجارة لن تبور وليعلم الإنسان وليعمل, وليعمل الإنسان بقول الله جل وعلا الذي أعطاه المال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وإياهم وإياك أيها الإنسان وقول قارون إنما أوتيته على علم عندي هنيئا لمن يسر الله له المال ويسر له الإنفاق فأولئك هم المتقون لأن من أعظم صفات المؤمنين الإنفاق كما ذكر الله ذلك في مواضع في القرآن الكريم عباد الله مساعدة المحتاجين عنوان الرحمة ومن رحم رحمه الله ومن لا يرحم لا يرحم ولا تنسى عبد الله أن الصدقة تدفع المصيبات وترفعها واعلم أنك إن أنفقت ابتغاء مرضات الله نلت رضاه وفزت بدعوة المسلمين يقول الإمام ابن القيم رحمه الله من علامة السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم هكذا قال رحمه الله والعكس بالعكس وإن من خير ما يعين العبد على الإنفاق أن يعلم أن الله هو الذي رزقه وأن الفقير ليس هو الذي اختار الفقر لنفسه وأن الله قادر على أن يجعل الغني فقيرا ويجعل الفقير غنيا في أقل من طرفة عين وكونوا كما قال الشاعر واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات هذا ما أقول فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فاذكروا قول نبيكم وحبيبكم وشفيعكم محمد صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وقوله وقوله وقوله ما نقص مال من صدقة ومن عون الله للعبد أن يجعله شاكرا ويدفع عنه الفتن ويزيده من فضله ويرزقه الطمأنينة وراحة البال والبركة في المال يوم مسلمي خدبر متوى أتكيتي أكن muhimmancin ba da sadaka da taimakawa mutane ga waɗanda Allah ta'ala ya hore musu mu ji tsoron Allah mu kyautata aniyarmu mu tsarkake addininmu saboda Allah mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah shine mai mulki shine mai iko yana sarrafa al'amuransa yadda ya ga dama yana nuna ikonsa cikin bayinsa ya ba wanda ya so ya hana wanda ya so duk wannan Allah ta'ala yana yi ne saboda wata hikima Allah subhanahu ta'ala kamar yadda ya raba ayyuka tsakanin bayi kowa da irin aikin da Allah ya hore masa haka Allah madaukakin sarki shi yake raba arziki tsakanin mutane kowa da irin abin da Allah ta'ala ya hore masa wanda Allah ya bashi arziki jarrabawa ce ba don ya fi sauran jama'a ba Allah ne ya jarrabe shi domin zai gode wa Allah ko ba zai gode wa Allah ba wanda kuma Allah ya hana shi ya kuntata masa rayuwa ba dan Allah baya son sa ba jarrabawa ce Allah ne ya jarrabe shi domin zai haƙuri ko ba zai haƙuri ba wanda Allah ya arzuta shi wajibi ne ya gode wa Allah wanda kuma Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi da talauci sai ya haƙuri wanda aka wadata shi ya gode wa Allah yana da lada wanda aka hana shi idan ya yi haƙuri saboda Allah yana da lada a gurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya hore masa dole ne ya gode wa Allah kan ni'imar da Allah ta'ala ya yi masa daga cikin godiya ga Allah ya kai wanda Allah ya hore maka dukiya ka bi ƙarfin abin da za ka ci ka bi ƙarfin abin da za ka sha ba ka da matsalar gurin zama ba ka da matsalar abin hawa idan rashin lafiya ya same ka ko iyalanka ko yaranka ba ka da fargabar wani asibiti zani ba ka da fargabar kudin magani kana da damar kai tafiye-tafiye ba ka da matsalar rigunan da za ka sa allan da ya maka wannan wajibi ne ka gode masa da gaskin godiya ga allah akwai bayi irinka musulmi 'yan uwanka mutane irinka waɗanda su Allah ya jarrabe su bai baka abin da ya baka bai ba su abin da ya baka ba suna da matsalar abin da za su ci suna da matsala wajen abin da za su sha suna da matsalar gurin zama suna da matsalar asibiti suna da matsalar matsalar makaranta ta yaransu school fees a wata naira 500 naira 300 ba zai iya ba ba biya ba a koro yaransa gida ɗakin haya naira dubu biyu a wata ba zai iya biya ba ya kwana biyu ba hura wuta a gidansa ba mutane ne irinka babu abin da ka fi su suna sallah kamar yadda kake sallah suna azumi kamar yadda kake azumi suna ambatan Allah sun yadda su bayin Allah ne amma haka Allah ya kaddara ya jarrabe su suka samu kansu a wannan yanayi to Allah da ya jarrabe su da talauci sannan ya jarrabe ka da wadata shi ya baka umarni ka taimakawa wadancan yana daga cikin godiya ga Allah ka waiwayi waɗannan mutane ka san da halinsu ka taimaka musu da abin da ya sauwaka wanda ya yi wannan ya gode wa Allah ya san Allah ne ba shi dukiya ya waiwayi talakawa masu bukata ya taimaka musu gwargwadon hali to babu shakka wannan bawan ya san cewa arzikin ba dabara ba ce Allah ne ya ba shi kuma ya gode wa Allah madalla da irin wannan bawa amma mutumin da yake Allah ya ba shi dukiya ya manta cewa Allah ne ya ba shi ya yi farin ciki ya rike dukiyan nan har yana girman kai ga waɗanda ba su da shi yana yi musu dagawa baya ciyar da su baya taimaka musu lalle mutumin nan yayi asara hadisi ya tabbata daga hadisin Abu Hurairata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wayewar gari mala'iku guda biyu suna sokowa ɗayan su yayi addu'a yace ya Allah duk mutumin da yake ya ciyar ko yana ciyarwa ka maye masa da mafi alkhairi dai mala'ikan kuma sai yayi addu'a yace ya Allah duk wanda ka bashi dukiya ya rike dukiyar nan baya ciyarwa ya Allah ka tura masa hasara cikin dukiyarsa addu'a ce ta mala'ika ta yi ballalle bane kaga wannan asara a duniya ko a kurkusa ta yi Allah jarrabe ka da rashin kwanciyar hankali da mace mace wadda za ta jarrabe ka za ta fitine ka ko yara wurin za su fitine ka ko makoci wanda zai fitine ka jarrabawar Allah tana da yawa yan musulmi wanda zai kalli rayuwar musulmi a yau alhamdulillahi a kowane hali dole a gode wa Allah amma kuma akwai matsaloli na rayuwa kuncin rayuwa musamman hauhawan farashi abu ne da muke sani kullum karuwa yake abin da za ka saye shi a da shekarar da ta wuce naira dubu ɗaya yanzu ya zama naira dubu biyu dubu uku albashinka naira dubu talatin dubu hamsin za za ka yi cefane alal akalla na sati biyu sati uku amma yanzu ba zai yi wannan ba kuma albashin ba ƙara ba inda kai dan kasuwa ne jarin yana nan ba wani canji to wannan dama ce ga masu hali su taimaka wa masu bukata da abin da Allah ta'ala ya sauwaƙe musu domin wannan kasuwanci ne tare da Allah kasuwanci ne wanda babu asara a ciki kuma in ka taimakawa masu bukata ka yi umarni ne da ka yi aiki ne don umarnin mahalicinka Allah da ya halicce ka ya baka dukiyar Allah ta'ala yake cewa wa atuhum min malillahi alladhi ataku ku ba su daga cikin dukiyar Allah wadda ya baku abin da ke hannunka Allah ne ya baka kai wakilin Allah ne a cikin wannan dukiyar wakili kullum aikinsa shine ya zartar da umarnin wanda ya wakilta shi ka wakilta wani ya maka wani abu ba shi da ta cewa sai da abin da ka fada masa sai da umarni da ka ba shi kai wakilin Allah na cikin wannan dukiya dukiya ta Allah ce Allah ne ya baka kuma Allah ya fada maka yadda za ka yi da wannan dukiya in kana so ka zamanto mai kyakkyawan wakilci ka tabbatar da cewa a cikin dukiyarka akwai kaso akwai rabo na masu bukata marasa galihu kada ka zamanto dan Allah ya baka dukiya ka zamanto kamar karuna karuna Allah ya bashi ya tara masa dukiya dukiya mai yawa na fitan hankali amma da aka ce da shi ya imani ya fada hakkin Allah sai ya ce inna ma tuhu ala ilmin indi ai dan wani ilimi da nake da shi wani matsayi da nake da shi dan wannan Allah ya bani yawa da yawa daga cikin mutane da harshen su da bakinsu ba sa faɗin abin da ƙaruna ya faɗa amma halinsu yana nuna wannan mutum ya ba da naira dubu goma yana da miliyan hamsin dubu goma fi sabila ba zai iya bayarwa ba aka matsa masa sai ya fusata kamar yana cewa wannan dukiya ta ce ni na tara wannan gumina ne ina ruwanku da dukiya ta kamar yana faɗin haka bai faɗi da bakinsa ba amma halinsa ya nuna haka wannan mutumin bai faɗi abin da karuna ya faɗa ba amma halinsa ya yi kama da halin karuna to Allah ya kiyaye saboda ka ɗan musulmi duk abin da ka samu Allah ne ya baka taimakawa masu bukata alama ne na tausayi duk wanda kuma ya tausaya wa ‘yan uwansa musulmi Allah madaukakin sarki zai tausaya masa wanda bai da tausayi Allah baya tausaya masa da umma musulmi kada ka manta sadaka na kawar da masifa tana hana aukuwar masifa sannan kuma idan masifar ta faru ta auku za ta daga masifa idan ka ciyar don neman yadda Allah Allah zai yadda da kai kuma musulmi za su yi maka addu'a wanda ka taimaka masa zai maka addu'a wani ma wanda ya samu labarin cewa ka taimaka mai bukata sai ya ci Allah ya saka masa da alkhairi wanda ka taimaka masa ya maka addu'a wanda ya samu labarin wannan sai ya yi maka addu'a wannan addu'ar baka sani na za ta tsaya ba kila wani ma yana cikin bukata babu abin da za a ci a gidansa ya yi wuni har yana faruwa da yawa mutum zai zo maka cikin dare yau kwana biyu ba a girki a gina ba kuma haka ne magidanci ne za ka ba shi naira dubu kamar ya tashi sama saboda farin ciki ya je wani abu da iyalansa su ci su kwana wannan daren babu yunwa farin cikin da za su yi addu'ar da za su yi maka Allah kadai ina wannan addu'ar Allah kadai ya san ina wannan addu'ar za ta je a lokacin da ya zo ya roƙe ka ka ba shi naira dubu ɗaya kila kai kana da miliyan biyar a account ɗinka kana da miliyan goma a account ɗinka amma sai ka murtuke fuska ka ce malam kana damuna fa malam kana shiga haƙƙina fa kuma Allah yake cewa wa atuhum min malillahi allazi atakum ku ba su daga dukiyar da Allah ne ya ba ku ba ƙarfinka bane ba dabara bace ba hankalinka bane ba wayonka bane Allah ne ya baka dan ya jarrabe ka kuma Allah ya jarrabe ka ka fadi jarrabawa mabukaci ya zo ya tsaya kofan gidanka ka ba ni naira dubu ɗaya ɗari biyar ka ce kana damuna a ce ba na nan a kore shi bana ka fadi jarrabawa ka fadi jarrabawa saboda haka mai hattara imam ibn qayyim yake cewa yana daga cikin alamar sa'ada jin daɗi samun kwanciyar hankali samun babban rabo bawa duk sanda Allah ta'ala ya ƙara masa arziki ya ƙara masa yalwa shi ma sai ya ƙara ciyarwa da kyauta wannan alamar cewa Allah yana nufinka da alkhairi da jarinka naira dubu ɗari ne kana ciyar da naira ɗari biyar dubu ɗaya sai Allah ya ƙara ma jari naira dubu ɗari ya zama naira dubu ɗari uku sai ka ƙara daga ɗari biyar dubu ɗaya ka zama to dubu biyu dubu uku in ka zama to haka alamar cewa Allah ya nufi ka da alkhairi alamar cewa kana cikin babban robo amma Allah yana ƙara ma arziki kana rage ciyarwa da wannan bala'i ne yake cewa har wala yana daga cikin alamar na farin ciki da samun sa'ada duk sanda Allah ya ƙara maka matsayi kana samu ɗaukaka wajen aiki ko siyasa ko mukami yake cewa sai mutum ya ƙara zama sai ya ƙara yin kusa da mutane ya biya bukatunsu amma da yawa daga cikin mutane yana samun matsayi yana ƙara nisa daga jama'a da kuna sallah masallaci ɗaya ba za ka sake ganin sa ba kana zuwa gidansa a bude ma in ka ji gidansa bayan ya samu matsayi ba za a bude ma kofa ba ya samu matsayi ya ƙara nisa daga mutane wannan sharri ne kana samun ƙarin matsayi kana ƙara kusantar mutane kana biya musu bukatunsu wannan matsayin naka alkhairi ne amma kana ƙara samun matsayi kana nisa da mutane masu bukatan baka ganin su balle kai tunanin taimaka musu an baka labari ba yadda za ka yi ba kai kana ganin ka kai wani matsayi ne amma sharri ne gare ka wannan babban abin da zai taimaka maka ka zama mutum mai taimakawa mutane ka san cewa fa shi wannan da zai zo ya roƙe ka ko yana cikin bukata amma bai roƙe ka ba don ba kowa zai roƙe ka ba ko miliyan ɗinka ɗari wani bai da naira ɗari amma ba zai ce ka bani ba yana rike matsayinsa amma kai ka san yana cikin bukata wani sai ya ce ai bai roƙe ni ba wani ka san yana cikin bukata dan uwanka ne ko abokinka ne amma shi wai ba zai bayar ba sai an roƙe shi don ya wulaƙanta mutane ai bai roƙe ni ba ba za ka taimakawa ne ba ai bai roƙe ni ba kai fa bawa ne irinsa duk wani alama ce ta rashin godiya rashin yadda da ni'imar Allah to kasancewa shi talakan nan da yake zuwa yana roƙonka ba shi ne ya zaba kansa talauci ba inda shi ma yau za a ba shi zabi a ce ka zauna cikin talauci ko a baka wadata minti ɗaya ba zai yi cikin talauci ba ba zai yadda ya zauna cikin talauci minti ɗaya ba ba shi ne ya zaba kansa ba kamar yadda ke kai ma ba kai ne kayi wa kanka arzikin ba saboda haka idan Allah ya ga dama cikin second ɗaya minti ɗaya zai iya ya mai da kai talaka irinsa karka liyawan abin da ka mallaka a gurin Allah wannan ba komai bane cikin minti ɗaya sai Allah ya juya al'amari ka zamanto talaka irin wancan da kake kare na shi kuma Allah ya wadata shi abu ne mai yiwa ga Allah kun fa yakun sau nawa wanda suna gani kamar ba su talauce ba suna girman kai sun koma sun suna tafiya a ƙasa da yawa a cikin rayuwa akwai su manya-manyan gidaje manya-manyan motoci motar hawa ma babu da yawa an ga wannan da yawa kuma an ga rayuwarsu sanda suna cikin talauci ci sha da ƙyar amma sun koma daruruwa suke ci a ƙarƙashinsu duk an ga wannan to kai da kana cikin wadatar ma baka da tabbas cewa a cikin wannan wadatar za ka mutu wani mai iya magana yake cewa واذكر فضيلة صنع الله إذ جئلت إليك لا لك عند الناس حاجات كتنا فللد الله تعالى يا مكة Allah bai sanya bukatunka a gurin mutane ba, ya sanya bukatun mutane a gurinka. Allah bai sa za ka je ka ƙunƙasa ƙofan wani ba, na ji asibiti an rubuta mini bil naira dubu biyu da Allah taimaka mun ba ka yin wannan. matarka ba za ta ce da kai ba miya ba gishiri ba magi ka rasa ka zauna ka yi tagumi ka rasa ina za ka je ba ka wannan ba ka zuwa gidan wani to ka gode wa Allah da yi maka haka mutane ne suke zuwa gurinka su yi ma sallama muna so ka ba mu ta wannan Allah ya ma gata ne Allah ya ma baiwa ne ka tuna da wannan inda Allah ya ga dama kai ne za ka je ka roki magi kai ne za ka je ƙaroki naira dubu ɗaya amma Allah bai yi haka ba an musulmi mutuna da fadin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah zai taimaka wa bawa Allah zai ci gaba da taimaka wa bawa matuƙar bawa shi ma yana taimaka wa ‘yan uwansa matuƙar kana taimaka wa mutane in ka samu damar taimako kana da iko kada ka ƙi ka ci gaba da haka Allah madaukakin sarki shi ma zai ci gaba da taimaka maka a wani hadisi manzo Allah yake cewa ma naqasa malu min sadaqa dukiya ba ta raguwa saboda sadaka ba ta raguwa saboda sadaka sai dai Allah ya ƙara ma alheri Allah ya ƙara ma ko da dukiyar ba ta yi yawa ba amma Allah sai ya sa ma albarka ya sa albarka a rayuwarka Allah ya ƙara ma lafiya Allah ya baka kwanciyar hankali da nutsuwa wai don me ake neman dukiya ne ai ba a neman dukiya don a tara aje kawai inda haka ne ai ka zama ta kamar tururuwa kenan tarawa kawai take yi ana neman dukiya ne don samun nutsuwa kwanciyar hankali don samun mutunci kuma abin da zai baka wannan duka sadaka taimaka mutane ka samu kwanciyar hankalin ka samu yardar Allah kuma kai kima idon jama'a da in kai saboda Allah sannan kuma ga ladar da take jiran ka gobe kiyama in ana magana cewa ƴan musulmi ba wai ana magana da wanda suka tara miliyoyi ba duk abin da ka mallaka yaran ka dubu goma ne ka bara naira hamsin yaran ka ɗari biyar ne ko naira goma ka bayar domin wanda baya bayarwa sanda yana da kaɗan idan ya samu mai yawa ma ba zai bayar ba abin tarbiya ce niyya ce saboda haka kowa ya samu dama ya taimakawa da kusa da shi da wanda ya sani da wanda bai sani ba domin baka san sanda zaka bar wannan duniya ba kana san lissafi lissafi ina da ina da kaza duk abin da ka tara kamar da kwanakin baya muka fada dukiyar magada ce duk abin da ka tara nan ba za ka bace dukiyar magada ce dukiyar ka ita ce rigar da ƙasa ta tsuha ka jefar wadda bata tsuha kana sawa ma ba taka bace in dai tana da kyawu domin kana mutuwa za ka iya mutuwa kuma a sa cikin gado wadda ka sa ta ta tsuha ka jefar da ita ita ce taka abin da ka sa a cikinka ka ci ya wuce wannan taka ce da kuma sai sadakar da ka bayar amma wanda ka tara ka ajiye ba taka bace wannan fadin manzon Allah ne manzon Allah ne ya faɗi wannan kuma haka ne don me domin kowane sakan za ka yi ka mutu kowane sakan kowane sakan za ka yi ka mutu ko baka san san da za ka mutu ba to me kike jira ga masu bukata suna nan ɗan dubu ɗaya dubu biyu dubu uku nan ba za ka yi bayarwa ba manya-manyan motoci manya-manyan gidaje kai da iyalanka kawai ka yawo a duniya ka hau jirgin sama ka je ka dawo kuma a ƙarshe mu zo mu ce ƙasar mu ba zama lafiya ba ci gaba manzo Allah ce wanda ba ya da tausayi Allah ba zai tausaya masa ba to idan masu marasa tausayi suka yi yawa a cikin al'umma sai Allah ya kyale mu Allah ba zai tausaya mana ba Allah ya kiyaye اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تؤثر علينا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين